نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قضاء بعثة المسلمين والفقراء الخاملين مم.
قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مم.
ولا تعد عيناك عنهم مم. باب fadli da'afatil muslimin wannan babi yana bayani dangane da fadala ta talakawa ga labaitattu na musulmi masu ƙaramin ƙarfi daga cikin musulmai wanda ba sa faɗa a ji wanda su ba su kai komai ba a bakin kowa to wannan babi zai yi magana akan fadala tasu wal fuqara ila khamilin da kuma bayani akan fadala ta masu ƙaramin ƙarfi talakawa waɗanda suka lime a cikin ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suka lime da kowane lokaci ambaton Ubangiji ta'ala ne suke safiya da yamma dare da rana to wannan babi zai yi magana akan fadala tasu da kuma fadala ta masu ƙaramin ƙarfi daga cikin musulmai Ƙalallahu ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wasu bir nafsaka ka haƙurtar da kanka ma'alladina ya da'una rabbahum da zama tare da waɗanda suke bauta wa Ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi a safiya da yamma yuriduna wajahu suna nufin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada suna nufin samun yarda ta Allah ta'ala da wannan ambaton Ubangiji ta'ala da suke yi da wannan kaɗai ta Allah ta'ala da suke yi da bauta da wannan roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da suke yi shine suna nufin Allah ta'ala ya yarda da su ya yarda da lamarinsu ba don mutane su gansu ba su dinga cewa su masu yi ne. suna yi ne don Allah to ka haƙurtar da kanka ka baiwa kanka haƙuri da zama tare da irin waɗannan mutanen wala ta'adu aynaka anhum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kadda idanuwanka ta karkace anhum gabarin su waɗannan mutane waɗannan bayin Allah waɗanda suka killace kansu akan ambatan Allah safiya da yamma dare da rana da kowane lokaci ina za su je ɗaukaka addinin Allah a ina ne suke suna ɗaukaka addinin Allah ina suke menene suke aiki na Allah wannan shine aikinsu to ka zauna tare da su su zamanto su ne abokin abakan shigarka abakan fitarka abakan zamanka abakan tashinka na'am
عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مم.
ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره أنا ألا أخ- na'am ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواذ مستكبر متفق عليه مم.
العتل الغليظ الجا- الغل- الغليظ الجافي مم.
والجواذ بفتح الجيم وتشديد الواو و- وبالذاء المعجم وهو الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين نعم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga haritha ɗan wahab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi wannan sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum bi ahlil janna shin kuna so in ba ku labari game da waɗanda suke ‘yan aljanna ne kuna so in ba ku labarin siffar yadda ‘yan aljanna take yadda idan kuka ga waɗannan mutanen kun ga ‘yan aljanna sak suka ce ƙwarai ya rasulallah zala ya ce kullu da'ifin mutada'afin zala ya ce kullu da'ifin dukkan wani wanda yake mai rauni mai ƙaramin ƙarfi talaka wanda baya faɗa a ji mutada'afin wanda yake abin raunanawa a wajen mutane wanda manya da yara maza da mata sun rena shi to wannan yana ɗaya daga cikin siffofi na al- na yan aljanna idan ka ga mutum a wannan duniya gashi ya manyanta amma saboda shi talaka ne a unguwa baya faɗa a ji barantana a gari barantana a ƙasa sannan kuma 'yan unguwa ga baki ɗaya da yara da manya da maza da mata ba su ɗauke shi a bakin komai ba manzala ce lau a ƙasama alallahi la'abarrahu da wannan mutumin zai rantse da Allah akan tabbatuwar wani abu ko koruwar wani abu da Allah ta'ala sai ya barrantar da shi ya kubutar da shi wato da a ce yanzu kawai ya ga hadiri ya kama malala kamar za a yi ruwa ce wallahi ba za a yi ruwa ba to Allah ta'ala da sai ya fasa wannan ruwa din sai ya watsa wannan hadiri din ana cikin rani ya ce wallahi sai an yi ruwa yau to da sai Allah ta'ala ya barrantar da wannan rantsuwa tashi an yi tsatsawa a ce an yi tsatsawa don a ji sanyi ne shi ko wani ne daga cikin bayan Allah na gari kawai ya rantsuwa da Allah sai an yi kaza to waɗannan mutane irin waɗanda muke ganin su galaɓaitattu ba mu ɗauke su a bakin komai ba to suna da kwai girma da ƙima da mutunci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sufofi ta 'yan aljanna manzo Allah ce ala ukhbirukum bi ahlin nari shin kuna so in ba ku labari dangane da siffar 'yan wuta manzo Allah ce kullu utullin dukkan mutum wanda yake utullin ne mai kaushin zuciya ne wanda ba shi da daɗin ma'amala jawazin wanda yake mai handimewa dukiyar mu ta mu duka mustakbir sannan kuma wanda yake mai girman kai wannan yana daga cikin sufofi ta yan aljanna idan a ga cewa utullin ne mutum mai kaushin zuciya ba shi da daɗin lamari kowa suka zauna tare da shi da ce kai wane wane Allah wadan zama da shi to yana daga cikin sufofi na 'yan wuta baya da daɗin mu'amala sannan kuma jawaz dukiyar mu in ta mu duka za ta faɗo a hannun shi to sai yayi babaceri shine aljawaz sannan kuma mustakbir gaskiya ta bayyana yace ba'abi waɗannan su ne yana daga cikin sufofi na 'yan wuta idan ka ga mutum yana irin wannan abu to sai dai ka dinga yi mai addu'a Allah ta'ala ya shiryar da shi ya dawo da shi kan hanya ta gaskiya amma yana aikata aiki irin na 'yan wuta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi al'utullu wato malam yace abinda ake nufi da al'utullu wanda manzala ce kullu utullin wanda kuma ya zo a cikin alqur'ani utullin ba'da zalika zanim utullun ba'da zalika zanim ko yace shine al-ghalidul jafi al-ghalid kakkaushi mai kakkausar mu'amala al-jafi wanda yake mai kaikashashiyar zuciya wanda baya tausayin bayan Allah in aka ce kaza ya faru ya ce calama haka ya kamata a ce an wa mutanen nan duk abu wanda yake na ya kamata a ce a ji tausayin musulmi a yi kaza sai ya ce a talaka bai cancanci a ji tausayin shi ba talaka bai cancanci a mai kaza ba su masu akwai su ne wanda suka cancanta wal jawaz abinda ake nufi da al jawaz bi fatihil jimi da yi wa jim wasali sama wa tashdidil wawi da yi wa wau shadda jawaz wa bidza'il mu'jama da kuma zadi wanda yake abin yi wada a sama za'ul mu'jama kenan ko wa huwa al-jamu'ul manu malan ce shine al-jamu'ul manu me tattara dukiya ta mu duka kuma sai ya danne ta ya saka ta cikin kwantin shi aje ya amso dukiya ta al'umma gabaki daya amma sai ya zo daga shi sai iyalin shi sai matan shi kawai su za su ci wannan dukiyar ya je ya amso dukiya da sunan 'yan gari amma ya zo shi ya ajiye a gidan shi abinda zai cira wa 'yan gari din bai wuce kashi ɗaya cikin goma ba kashi taran duka ya saka a cikin gidansa ya je ya amso dukiya da sunan 'yan unguwa guda amma ya zo shi ya saka a gidan shi daga shi sai ɗiyan shi sai masoyin shi amma sauran duk wanda ba ɗiyan shi ba wanda ba masoyin shi ba unguwa ba su ba samun wannan alheri din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wannan shine yana daga cikin sufofi na 'yan wuta wakila waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da aljawaz shine al-dakhmul mukhtalu fi mishiyati al-dakhm wato katan mutum al-mukhtalu fi mishiyatihi wanda yake mai takama a cikin tafiyar shi wanda daga ka ganshi ma kaga takama a cikin tafiyar shi to yana daga cikin siffa ta yan wuta wanda za ka ganshi kato ne kuma sai takama tafiya wata kala yake to yana daga cikin siffa ta yan wuta wakila alƙasirul baɗin waɗansu daga cikin malamai suka ce aljawaz shine alƙasiru gajere albaɗin wanda yake mai ƙatan ciki wato wanda an ci dukiya an yi fulful an yi ɗan dis an yi teɓa an yi kwanya to wannan yana daga cikin sufofi na 'yan wuta mana bi kujuwa an gane ku to waɗannan su ne abin da malamai suka baiwa wannan ma'anar jawaz kenan eh ma'anar shi kenan imma aljamu'ul manu wanda dukiya ta jama'a sai ya rike ta shi kadai imma ad-dakhmul muqtal qato wanda yake mai takama a cikin tafiyar shi imma al-qasirul batin gajere mai katan ciki ya ci dukiya kenan ta mutane yayi timbi yayi dan des yayi kwanya an gane ko to wannan shine yana daga cikin sifofi na yan wuta na'am وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من, من أشراش الناس هذا والله حري إن خطب أن ينك- أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر, ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه قوله حري ب- وهو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء أي حقيق وقوله شفع بفتح الفاء na'am sai kuma hadisi na biyu a cikin wannan babi an abil abbasi sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga baban abbas shine sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace marar rajulun alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato wani mutum dan babban gida dan cikin wadata ya zo hucewa ta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙali li rajulin inda jalisin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani mutum wanda yana zaune a wajen shi shine abu dar manzo Allah suna zaune suna hira da abu dar sai wani mutum ya zo hucewa ɗan babban gida ya zo hucewa sai manzon Allah ya ce wa abu dar ma ra'ayuka fi hada ya ce malam abu dar menene ra'ayinka game da wannan mutumin faƙala ya ce ya rasulallah wannan mutumin rajulun min ashirafin nas wato mutum ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane sannan kuma ya fito daga babban gida shi ɗin babba ne ɗan babba ne haza wallahi ya ce wannan mutumin wallahi ina rantsuwa da allah hariyun ya dace in haɗa ba an yunka idan ya nemi aure a gidan waɗansu a ɗauki ɗiyar na a aura mishi a aura mai wa in shafa'a an yi shafa'a idan ya nemi alhurma ya dace a mai alhurma sannan kuma idan ya tambayi wani abu ya dace a ɗauka a bashi idan ya zo shi guri ya dace a shigar da shi shikenan fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru bai ce mai komai ba suna zaune ana hira sun marar rajulun akharu sai wani mutum daga cikin talakawa na musulmai ya zo hucewa ta fada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu dar ya ce ma ra'ayuka fi hada ya ce malam abu dar to menene ra'ayinka game da shi wannan mutumin shi kuma da ya zo hucewa yanzu faƙala ya rasulallah ya ce ya jakadan Allah haza rajulun min fuqara'il muslimin ya ce wannan mutum ne yana ɗaya daga cikin mabukata talakawa masu ƙaramin ƙarhi na musulmai haza hariyun in khaɗaba Allah yunkaha ya ce wannan mutumin da ya wuce yanzu ya dace idan ya nemi aure a gidan waɗansu daga cikin bayin Allah kada a ɗauki wannan ɗiyar a bashi saboda talaka ne kanki ba shi da abin da zai kama musu ɗiyarsu wa in shafa Allah yu shafa idan ya nemi alhurma kada a ɗauki wannan alhurmal a mishi kada a yi wannan alhurma ɗin wa in ƙala Allah yu sma a liƙaulihi idan ya faɗi magana ma kada a ji maganar shi in ya ce za a gyara a gaba kala kala saurare shi a rabu da shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan bayan ya faɗi haka sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da abu dar ya ce haza ya ce wannan talakan wanda ya huce wanda kace in ya nemi aure ya dace a hana shi in ya nemi alhurma ya dace a ƙi mai alhurman nan in ya yi magana kada a saurari magana shi ya ce khairun min mil'il ardi mithli hadha wallahi ya fi alkhairi a wajen Allah da cike da duniya da irin wancan mutum wanda ya huce na ɗazu a ce wannan shi kadai ya fi irin wancan cike da duniya a wajen Allah wannan yanda yake da matsayi da kima a wajen Allah ya fi wannan wanda kace ya dace a ɗauki iyalin a bashi ya fi wannan wanda kace ya dace idan ya nemi alhurum al'amishi ya fi wannan wanda kace ya dace idan ya zo shi guri a shigar da shi wannan talakan galabaitacce wanda in ya faɗa ba za a ji ba to shi ya fi alkhairi a wajen Allah to wannan ka ko a cikin sahabbai su suna ganin cewa waɗansu daga cikin sahabbai suna da yarin cewa mawadaci shine ya kamata a wa abu ba talaka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya bayyana musu cewa talakan ɗin nan da kuka rena ya fi alkhairi a wajen Allah sama da wannan mawadacin cikin duniya ga baki ɗaya a ce ga talaka ɗaya a ce ga mawadata dubu da Allah ce to wannan ya fi shi an gane ku irin wancan saboda wancan mutum ne wanda yake yana da wadata amma kuma yana da kwai girman kai ya rena mutane yana taka wanda ya ga dama to kaga cewa ba za ka haɗa shi da bawan Allah musulmi sahabi na annabi mai kaza mai kaza na'am wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi fadar shi da yace hariyun huwa bi fatihil ha'i wa kasrir ra wato da yiwa ha sabe wasali sama wa kasrir ra'i da yiwa ra wasali kasa hari wa tashdidul ya'i da kuma yiwa ya karfi hariyun ay haqiqun ya dace ya zo a cikin alqur'ani ko haƙiƙun ala Allah a ƙula alallahi illal haƙ ko haƙiƙun alayya Allah a ƙula alallahi illal haƙ wa ƙauluhu shafa'a bi fatihil fa'i da ya ce shafa'a kwa bi fatihil fa'i da yi wa fawa sale sama ba shafu'a ba ko shafi'a shafa'a wa in shafa'a an yi shafa'a na'am
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم نعم حديث نقباشين حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وانا حديثي أن أمسوش داغ أبو سعيد الخدري يردل الله تقال تبتا أغريشي يا جيو داغ مأيكي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي احتجت الجنة والنار wato wata rana daga cikin ranaki wata da aljanna garrama ta haɗa su suka yi garrama kowa daga ciki ta faɗi faralar da take da kwai shi kenan farko wanda ta fara yin magana faƙalatin naru wuta ta ce ina ke ina ni aljanna ai na fi ƙarfinki ta ce don fiyal jabbaruna don waɗansu masu kama karya a duniya a ciki na suke aljabbaruna kenan ta'adda masu ta'addanci 'yan ta'adda duka a ciki na suke wal mutakabbiruna da masu girman kai wanda suke jiji da ka wanda sun rena mutane saboda Allah ya ba su duniya ko Allah ya ba su ilimi ko Allah ya ba su wani matsayi ko Allah ya ba su sarauta da sauransu to daga irin su a ciki na suke fa qalatil jannatu aljanna tace kin kare ita ma sai tace mata ni kuma fi du'afa'un nasi wa masakinuhum ni kuma a ciki na ne du'afa'un nasi talakawa na mutane masu ƙaramin ƙarfi na mutane raunana na mutane wa masakinuhum da talakawa na mutane su kuma a cike na suke wato aljanna ta nuna wa wuta ita waɗanda suke shigata su ne waɗanda suke raunana wanda ba sa faɗa a ji a unguwa barantana a gari barantana a ƙasa sannan kuma wanda busu mallaci kaza busu mallaci kaza busu mallaci kaza busu mallaci kaza ba sune nata ita kuma wuta ta nuna cewa waɗanda suke aljabbaruna wanda a gari idan aka ce wane za a jinjina a dan gidan wane ne ku kyale shi abin da yake so in kuka mai magana ma ko an je gaba ku ne ba ku da gaskiya ku kyale shi kawai Allah ya isa tsakanin ku da shi an gane ku aljabbaruna kenan sune waɗanda suke masu kama kariya wanda suke kare inda ba gaba za su zo su na kawai su ce yanzu wannan gidan naka an kwace maka shi kuma a zauna lafiya an ka ja ma kanka ne za ka ɗora wa bashi za su zo su gurin da titi ne su ce kawai daɗe shi ra'ayi daga nan za a kashe titi inda ba titi ba za a ce gidanka ya shigo titi a hudda maka shi kawai saboda kai baka da cewa baka da ta cewa to waɗannan sune aljabbaruna almutakabbiruna kwa sune ma da suke ganin kowa a hanci kowa ba su ɗauke shi bakin komai ba sun rena kowa sun rena babba sun rena yaro sun rena namiji sun rena mace sun rena bawa sun rena ɗa sun rena mawadacin ma sun rena talaka kowa sun rena shi to wannan irin yan wuta kenan shikenan faqadallahu bainahuma sai Allah ta'ala ya yi hukunci tsakankaninsu ya ce to ku kyale naji kowace ta yi magana ta ko ya ce innakil jannatu rahmati arhamu biki mana asha'u ya ce ke aljanna rahama ta ce ina jin kan wanda na so daga cikin bayina wanda na so daga cikin bayina in ji kansu in shigar da su cikin ni'ima da hutu da jin daɗi sai in shigar da shi cikinki wa innakin naru azabi ke kuma wuta azaba ta ce wa'azzibu biki mana asha'u ina azabtar da wanda na so daga cikin ina azabtar da wanda na so a cikinki zan zuba wanda na ga dama a cikinki don azabtar da shi in ɗanɗana mashi yadda ya azabtar da bayin Allah ya azabtar da bayina a duniya to shi ma anan kuma zan azabtar da shi walikilai kuma alayya mil'uha Allah ta'ala ya ce kowace daga cikinku da ke aljanna da ke wuta nauyi ne a kaina ni zan cika ku kowace sai na cika ta aljanna sai Allah ta'ala ya halitta waɗansu mutane zai shigar da su sannan ta cika kowa sai ya shiga aljanna ya kama gida talakan aljanna shine wanda zai mallaki hili kamar duniya sau goma talakan aljanna kenan wanda Allah bai bashi ba arziki da yawa eh an gane ko to amma mai kuɗi aljanna shi kuma to to kowa sai ya gama yankal abin da yake so daga ƙarshe kuma a samu guri wanda gashi nan kawai to saboda kala a bar sahara a aljanna ya zama to dai ko ina kawai da jama'a sai a halitta waɗansu mutane don ya zama to babu sahara a cikin aljanna ka gane ku wani hadisi muslim ya rawaito shi na'am wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala innahu la ya'ti ar-rajulu as-samim al-azim yawm al-qiyamati la yajidu 'inda allahi janaha ba'udatin muttafaqun alayhi
wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu haƙiƙa yadda lamarin yake la ya'atin rajulu samin lalle ne an rajulu samin wato mutum wanda yake mai teɓa mai teɓa al'azim wanda yake mai girman jiki ƙato wanda ya ci abinci ya yi ɓulɓul za a gan shi har da kwanya kaga cikin shi yayi dan dis kana taba shi ka san wannan akwai hutu a tattare da shi da ka gan shi kaga alamar hutu mazala ce to irin waɗannan mutanen za su zo su ranar tashin alkiyama la yazinu inda Allah janaha ba'udatin din girman nashi wannan idan aka dora shi a cikin sikeri ko nauyin fiffiken saburo ba zai kai ba ko nauyin fiffiken saburo ba saburon ba kan shi duka fiffiken na saburo yaunin shi ba zai kai ba wannan saboda a wannan duniya ɗin wannan teɓar da aka yi da cika cikin wannan da aka yi da wannan tumbin da aka yi da ɗan diskin da aka yi da kaza da kaza duka da aka yi duka da dukiyar jama'a ce aka yi sai ya zama to baki ɗaya an matse shi an maida shi ko fuffucin saburo bai kai ba a wajen Allah an gane ko ula'ika jaza'uhum jahannamu bima kafaru wa takhadhu ayati wa rusuli huzwa haka Allah ta'ala ce ko فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا نعم وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلني على
دلوني دلوني على قبره فدلو فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم وأمرهم بالصلاة عليهم متفق عليه قوله تقوم بفتح التاء وضم القاف أي تكنس والقم- والقمامة الكناسة وآذمتموني بمد الحمزة أي أعلمتموني wa anhu hadisi na gaba an rawaito shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace annamra'atun sauda'a haƙiƙa wata mata baƙa a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanat taqumul masjida ta kasance tana sharewa masallaci na ma'aiki kajuha yanda mata suke tun a lokacin ma'aiki mace za ta zo ta ta share cikin masallaci na ma'aiki ta share falfajiyar masallaci na ma'aiki saboda neman lada a wajen Allah au shaban ko kuma wani matashi dama yau in ita ta zo ta yi batar wani matashi ya zo yi faffaƙa da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana nan ana nan an ɗauki lokaci sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga wannan baiwar Allah ba ta zauwa ta yi shara ya ce ina wanci fasa'ala an ha sai ya tambaya game da ita ya ce kai wance bunganta ba tana ina bata zo ta yi shara ba au anu ko kuma shi wannan matashin ne ya rasa shi bai gan shi ba faƙalu mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu tambaya akan yana ina suka ce ai wannan mutumin ya rasu lokaci ya yi Bala afala kuntum azantumuni manzan Allah ya ce me ya hana ku sanar da ni lokacin da ya mutu in je ni ina tare da ku a yi mai sallah a mai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi faka annahum sagharu amraha to kai ka ce sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalamu sun ɗauki al'amarin ita wannan baiwar wannan matar wanda take sharar masallaci na annabi sun rena al'amarinta suna ganin cewa bata kai ba matsayin da har za a gaya manzo Allah ya je ya mata sallah shikenan suka mata tuwala tuwala suka mata suka je suka binne ta au amrahu ko kuma suka ce kai wannan mutumin ne haza ga annabi ya mutu a ba annabi wahala fa qala dulluni ala qabrihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce mu je ku nuna min kabarin sa fadalluhu fadalluhu sai suka je suka nuna mai kabarin nashi suka kai shi fa salla alaiha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato yayi mai sallah ya yi sallah a kan wannan kabari nashi an gane wato bayan manzo Allah ya rasa shi to wannan haka ya kamata dama duk mutumin da kaga yana zauwa gurinka kaga ya kwambi bai zo shi ba to watakila jini da jiki jiki da jini watakila ko rashin lafiya ko wani abu ko baya nan to shikenan sai ka yi wato shine tafaqudu ahwali as-sahaba kenan yanda manzo Allah yake duk wanda ya ga yana zauwa to in ya kwambi bai ganshi ba to sai ya yi tambaya to shi ma wannan da ya ga baya zawa ya shara aiki na alheri ne kenan ko ya samu wani aiki na alheri wanda ya yi wannan ko kuma a'a rashin lafiya da wani abu dai shi kenan da aka gaya mai da ya tafi ya yi sallah akan kabarin nashi ya je ya sa kabarin nashi gaba ya mai sallah sun maƙala sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha manzo Allah ya ce haƙiƙa waɗannan kaburburan da kuke gani na cikin nan baki'u gabaki ɗaya mamlu'atun zulmatan ala ahliha cike suke da duhu ga masu su wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum haqiqa ubangiji ta'ala yana saka musu haske da a cikin kabarin su bi salati alaihim wannan addu'a da na musu wannan sallar da nayi ita ta sa yanzu kabarin kowa ya zama to yana da haske amma da kafin in yi sallah kowa kabarin shi duhu ne cike yake da duhu muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wato wannan dan mu gane kenan mai karamin karfi ko wani mai yankan harce yana zawa ya yanke maka harce lokaci zuwa lokaci in kaga an yi sati biyu bai zo shi ba to akwai buƙatar a ce inda waya ka kiraye shi ka je in an ce ya rasu ka je ka mai addu'a kafin a binne shi in an binne shi ma ka tafi kabarin shi ka mai addu'a saboda yana da matsayi mai girma a wajenka قوله تقوم هو بفتح التاء ديوة وسلي سما وضم القاف ديوة قوم روا رفع تقوم أي تكنس تنا شارع مسلاتي والقمامة أبن دعك نفيد القمامة إتش الكناسة شارع إذن mutum ya tafi saudiya in ya zo da me da me yake kawa gumama ko to gumama da ke dama takaru su ne suke ce mata gumama yadda ake ce mata gumama ake ce mata irin rigar da larabawa ce suka sa an gane ku rigar da larabawa suka sa suka gama aiki da ita suka hudda ta za a kai ta shara shine mu kuma irin namu sai su tattara in suka tsara haka zo ka ce na tafi siyan gumama gumama takaru ne larabci ne na takaru kumama ake ce mashi da larabci kumama ita ce shara kenan na je in siyo riga a shara na tafi in je na tafi wajen yan gumama in siyo gumama ta sallah rigar da an gama aiki ce da ita a can irin an hudo ta a kai ta shara kai kuma za ka je ka sayo ta ka zo ka goge ta alƙa ja kai mutum ka yi sabon dumki ba kai ga shara ka siyo ta an gane yawwa to ita ce alƙumama alkunasa kenan wa azantumuni bi maddil hamza azantumuni ko da yace afala afala kuntum azantumuni bi maddil hamza ai a'lamtumuni me ya hana ku sanar da ni na'am وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب رب عشعث رب رب عشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم na'am wa anhu radiyallahu anhu qal hadisi an rawaito shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace rubba ash'atha akbara wato da yawa ash'atha mutumin da za ka gan shi gashi nan da kurcicin gashi kan shi yayi kurcici akbara za ka ga ƙura ta binne shi da ka gan shi ma ka ga alamar talaka gashi gashin shi ba shi da kyau ba shi da kyan tsari bai samu nutsuwar da zai sarce gashin shi ba ya zamanto ya dawo irin na mutane a gabara sannan kuma gashi nan kura ta binne shi madfu'un bil abwabi wanda za a ga cewa ana kore shi daga kafa ta mutane idan ka ga wani almajiri almajiri ya tsaya a bayan ka wani wani mai kuɗi kai tashi daga nan da Allah nan gurin tsaye hulkun tashi daga nan an gane ko to irin wa'annan mutanen wanda in gurin sabga suka je za a buje su da kara ga sanan an kawo abinci za a shiga mace kai abincin ku ne ku sai Allah ku ce wasan ku mazala ce to irin waɗannan mutanen a ce wallahi law aqsama ala Allah da zai rantse da Allah akan tabbatuwar wani abu ko koruwar wani abu la abarahu wallahi da Allah sai ya kubutar da wannan rantsuwar tashi in ya ce wallahi misali yanzu wani an ɗauke mishi motan shi a ce wallahi motan nan naka samu shi za'a yi kai wane yanda ake ɗauke-ɗauken wannan ba a samu kawai da ya ce wallahi din nan ko ana gangara kawai zaka ji an ce ka ga mutan nashi gida ana a yaddi saboda kawai Allah ya hudda shi kunya ana cikin yanayi dai da ka sani yanzu kawai aka ce an ɗauki motan mutum cikin kashi goma kan kaga cewa an samu motan wane da aka ɗauka bai wuce kashi biyu cikin uku ba to shi ma yana ɗaya daga cikin kashi biyu ko uku wanda za a samu tunda wannan bawan Allah na gari ya ce wallahi za a samu to shi kenan samun za a yi in ya ce ruwa ɗin nan da ake wallahi yanzu zai ɗoke yanzu zai ɗoke ba wani zancen a ce a jima kai yaro ruwan nan da ake yanzu mulka mulka ɗin nan da ko ya ce wallahi yanzu zai ɗoke zuwa jima mun ga mu gida cikin rana ku yi haƙuri ba di ba ba ne ba komi ba saboda kawai yana kiyayewa dokar Allah kuma Allah ta'ala zai kubutar da wannan rantsuwar tashi wani hadisi muslim ya rawaito shi وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه والجد بفتح الجيم الحظ والغنى وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة Na'am, hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Usama ibn Zaid, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Kumtu ala babil janna, ya ce, Wata rana na tsaya a kafar aljanna, nake ganin waɗanda suke shiga cikin aljanna butututu, fa'iza ammatu man dakhala hal masakin. sai na ga mafi yawan waɗanda suka shiga aljanna talakawa ne mafi yawan 'yan aljanna talakawa ne a wannan duniyar wanda ba su mallaki kaza ba ba su mallaki kaza ba ba su mallaki kaza ba sun ci wahala kaza sun bi dare sun bi rana saboda neman biye da elbi da ruha kai asiri ya ce to yawancin 'yan aljanna gabaki ɗayansu talakawa ne na nan duniya wa ashabul jaddi ma'abuta wadata wanda sun yi ta tara kwantina kwantina ta kuɗi kwantina kwantina ta abinci sun yi ta ajewa sun yi suna da suto suto suto suto ya ce to ma'abuta wadata mahabu suna su suna nan an tsare su an dakatar da su a nan bakin boda su dai sun bar wuta amma ba su shiga aljanna suna bakin boda ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila nari sai dai cewa haƙiƙa ma abuta wuta waɗanda suka cancanci a shigar da su wuta tun da ja an tafi da su wutar yan su waɗannan ma abuta wadata da aka dakatar da su an dakatar da su ne saboda a musu binciken kayan su saboda dama tsakankanin talaka da mai kuɗi wajen shiga aljanna shekara ɗari biyar ne kaɗai sai talaka ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar sannan mai kuɗi zai ce salamu alaikum ya zama bako shi an gane ko kafin ya zama dan gari shi kuma da matalaka shi shine dan gari an gane yawwa to shine yace gaira anna as-sahaban nar sai dai cewa haqiqa yan wuta qad umira bihim ila nar haqiqa an yi umarni da a tafi da su wuta waɗanda suka cancanci wuta da ja an gama yanzu waɗannan mawadata wanda za su shiga aljanna ne amma an dakatar da su a nan bakin boda saboda ayi binciken kayan su a tsaida su dalla dalla kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda ɗauki lokacin da ɗan talaka wanda yake ya sha wahala a nan duniya ɗan more a aljanna kafin shi ya shiga wannan wa qumtu ala babin nar ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kuma na tsaya a kafar wuta da na leƙa fa idza ammatu man dakhala hannisa sai na ga yawancin waɗanda suke cikin wuta mata ne yawancin waɗanda suka shiga wuta mata ne saboda su kuma mata suna kangarewa mazajensu sun rena abokin zamansu wani za ga cewa faɗi tashi da yake yi shi gida wuce shi ba wai ya ga yayi kyau ba ya ga matar shi ta yi kyau ta huta kumya a cikin jama'a wannan shine abin da yake amma rana ɗaya in ya mata wani abu wanda bai dace ba ko ya shiga ya ce yau za a za a siyo na miya a yi miya ya shiga ya huta ya shiga ya huta yadda dala arba'in cin da za a siyo na miya ta gagara in ta yin zo ya ce mata kai ai ta haka ne ta ce dama da na sani haka halinka haka halinka dama kai sai ka ce an yi abu kuma kawai daga baya to ga shi ba bai kai mutunce shi ne ga shi ba shi da kofi ta zo ta caza shi sai a shiga a wata kuma biya shi ya zazzage ta ita ta zazzage shi wani lokaci hal bugu ya kai sai ga cewa abin hali ya kai zuwa ga manya to irin waɗannan saboda ba akwai rena alheri mata in za ka musu alheri tsawon shekara goma to duk radda ka musu abin da su ji daɗin shi wato za su ce mara aitu minka khairan qaqu tun da kake dama haka kake kai ba wani alheri da zaka ci wani na gani a wajenka muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wal jaddu bi fatihil jim da yace ghaira anna wa ashabul jadd mahbusun al hadd wal gina shine rabo da wadata wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ko sannan kuma Allahumma la mani lima wa tsaita wala mu tsaye lima manata wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wa qawluhu mahbusun ai lam yu'dan lahum ba'du fi dukhul janna har yanzu ba a musu udni da su shiga aljanna ba suna nan an dakatar da su ana idan aka je kuma ku tafi ruwan za su wuce barakallahu fikum wa bihadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk